الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin darasi na wannan babban littafi na shiri na umaratul fiqh yau muna rana ta litinin ina ga 27 da wata na safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya yi da goma ko ko sha ɗaya haka mai goma da watan takwas shekara ta dubu da ashirin da shidda ya ƙuri musamman rahimahullahu ta'ala fasilun ya ce wa man wadda da timura a tuhu au a matuhu allati a ƙarar biyotiya waladan ya ce duk wanda matarsa ko baiwarsa ta haifa masa ɗa wanda ya tabbata da ya kwanta da ita kenan in baiwa ce ya tabbata iya kwanci da ita in ma matacce ya kwanta da ita yimkin kaunuhu minhu wanda yana yiwa a ce nashi ma'ana a lokacin da zai iya misali ya kwanta da ita kuma yanzu nan da ko da bai kwanta da ita ba sai ta aihu a wata shidda abin da ya sama yanzu sai a ba shi latin da wani ya kai adana jiki yawwa to za a ce lahikahu nasabu kenan nasaba shi ta gaba da shi kenan sai a gama shi da shi kuma ga ta mata shi ce li qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar manzo sallam alwaladu lil firash yace da na mai shimfiɗa ma'ana mai mata kenan matarka wanda take gidanka saboda haka kenan da ko da ta je wani wuri zai wani abu har yanzu ɗa naka ne sai dai in kaka kore wannan ɗan amma mutukar ba kore shi ba ko da an kama ta da wani abu in ba kore shi ba alwar da asali firashi shi na ke nihi kenan wani ahir alhajar wannan aikin fasikanci shi na ke ce ahir alhajar malamai suka ce anan alhajar da aka ce shi ne kumyata da walakanta da kaskanta tunda wasu malaman sun ce wani ahir alhajar dutse dutse jehewa jehewa kuma tana yiwuwa wanda ya yi haka nan ba shi ma da aure shi yasa kenan wannan magana wallahi alhajar ba dutse ba ne kirgan ce mafi dinja a nan wanda ya aikata aikin banna shi kuma tashi kaskanta da walakanta kuma haka nan magana ta bi suka ce kuma alhajar za a kare kenan ba za a ba shi ba ɗa wa yujuz itimadu alal basma alwarisiyya fi isbatin nasab yace yayi halitta ayi aiki da basma wannan instrument ko nake ta environment yawwa wanda za a dora haka shine basma wanda take ta jini kenan wajen tabbatar da nasaba a ce wannan bangaren wane ne ko dan wane ne ko famin su wane ne ko yan kasa kaza ne fiya amma ba a kowane wuri ba dan basma shari'a ba ta yarda da ita ba ai gurar aiki da ita a guri diya kamar da za ku ji a nan gurin da ta yarda a aiki ne kadai za a zana ba ko ina ba misali ba mutum kawai ya garo a cikin ɗiyan ce wani an ya ɗana ne a ji a yi basma basma inda za a yi ta ga gurin nan fi halatil ishtibahi fil mawalid a halayen da aka samu likitar yaya misali yanzu a likita ne sai aka haifi yara kawai sai aka samu yaro aka haɗa yara aka kasa gane na wani ne wani a wannan yanayi ya halitta aiki da basma a gane kowa gana shi filmustashfiyat a likita wa marakis ri'atil atfal ko kuma inda ake renon yara sai aka cakuɗa yara aka kasa gane wannan na wani wannan na wani ne to ana ma ana iya aiki da basma wakaza inda ishtibahi fi atfal anabib haka nan ƴaƴan wanda ake cewa ƴaƴan anabib yaran da aka haife su ta hanyar hada buwaida da nutfa ta namiji idan ya zamanto aka gaga cewar lalle da wannan miji da mata a haka tsakaninsu ba sa iya samun haifuwa sai a ga cewar amma a iya ɗaukan buwaizarta a ɗauko lutufa shi a gama sannan a sa mata a cikinta wannan ma malamai ya sun ce in dai na matan ne da namijin kuma a cikin irin wannan larura suka ce babu ne to sai a irin wannan yanayi shi ma wajen haɗa shi ma a iya ɗauki wannan ɗin a gani dan kal aji an ɗauko noni an ɗauko noni kuma a zuwa haɗa ba daidai ba wa biya lati diya idil atfal da inda yara suka ɓace diya suka cakudu a kasa ganiya na wannan da na wannan wakati ratihim bisabbil hawadis ko yara aka yi haɗari sai suka cakudu aka kasa ganewa na ma'ana ya aiki walkawaris ko ta alloba awil hurub ko yaƙi wata azzara ma'arifatu ahlihim aka ya gagar a gane kowa ga 'yan gidansu ta wannan a irin wannan sai a yi awujudu jusasin ko aka samu gawa da yawa lam yumkin tasarruf ala hawiyati ta'arruf ala hawiyati wanda ba iya yiwa a gane wannan dan gari dan dan wajen su wane ne ko ba wane ne ko iyalin wane ne to shi ma irin wannan a iya aiki da wannan awli ta'akkud min hawiyati asar al-hurub wa harb ko inda aka yi yaƙi sai aka kama bursuna yawa aka ta yi da su to yanzu sai daga baya aka zo aka fanshe su to kuma ana so kowa a gane na shi yana yi yanzu da aka kama bursunan sun shekara biyar ko goma a hannun yanzu wani yaro ne ya girma ba a iya gane shi yanzu masu sun rasin an ba da fansa za a karɓi wannan bursunan nan to yanzu ya za a gane kowa na shi a irin wani ayi aiki da basu ba wal mafukudina ko inda mutane suka bata da yawa dalilin wani matsala to wannan ya halitta ayi li annaha aqwa min al qaf domin ta yi kafa kari abinda ake cewa kafa akwai mutane da suka san kamanni kawai za su dibe ka su dibi jikinka da hannuwanka da harcenka da komi su dibi na wancan in su ce wannan na wannan ne wannan na wannan ne wannan na wannan suna ake cewa masu ilimin kafa su ma ana aiki da su amma wannan na basma ya yi su na basma ya yi na ta tabbas to amma a irin wannan hali to kuma akwai halayen da ba a yi ba to abu na game ce wal akarab ku ji da ce wannan mas'ala yace zan ce mafi kusa ma'ana mafi inganci anna walada zina idza lam takun ummuhu firashan li zawjin dan da aka haifa ta hanyar fasikanci idan uwan nan ba shi hudar miji wace ma na batta da miji gane ko ausa yidin ko kuma a ce baiwa ce ba ta da mai gida gane ko to saboda haka yulaqu bizani idan salaqahu za haɗawa wannan mutumin da aikin fasikanci in ya yarda ka ba kenan abinda shari'a take so ta nuna anan idan mace Allah masu Allah sun dama kuji abin shaki ana magana kan idan mace ba ta da miji ba baiwa mace yanzu ke karkashin mai gidanta kada mace ce ko budurwa ce ko zaura ce suke alaka da wani mutum yanzu wannan mutum suke alaka da sai aka samu ciki ta to a irin wannan yanayi in yadda namiji ya ce ya yarda ɗan shi ne ya halitta ga babashi saboda ba matar wani mace amma in ba da matar zai ba za a haka kenan da wancan miji na shida ba kenan a irin wannan yanayi in ya ce a bashi za a bashi malamai sun kawo dalilai da yawa da suka nuna haka min suka ce me yasa li annahu khuliqa min ma'ihi domin an halice shi da nudufarsa iya cikin dalilan da suka kawo hadisi na nan sanin ba da labari akan wannan mata wanda ta tuhumi Jurej. Jurej ne mutum ne kowa san mai ibada. Sau da haka wani lokaci ya samu ‘yar matsala da uwarsa, sau da haka ta yi masa wata addu'a da ta faɗa shi. Yanzu sai gashi an haɗa baki da wata mace karuwa, kada sai ta je ta aikin banza ta samu ciki yanzu wannan mewar Allah sai aka haɗa baki da ita da ta ce na jureji aka tambaye ta waye cikin wane ne ta ce na jureji mutane ba su yi bincike ba aka zo aka fada shi da kishi daman malin cinkinan daman kaza ana ta yi dukan shi bai san me aka yi ana cewa ka sani wannan ciki naka ne ya nemi alfarmal suka gurin ibadar tashi ba duka aka ruguza gurin sallar tashi ya nemi alfarma a ba shi dama ya yi sallah ya yi sallah kare sai magana ga wannan yaro iya da cikin yaron da suka yi magana a jinjin ya ce ina mata take na yaron yaro yana hannunta ya ce yaro waye babanka a nan yaro yi magana ce wannan makiyayi kaga ai makiyayin ta hanyar ina same ta ta hanyar banza amma kuma da aka gama shi da shi wani abu ka cayi ita wannan makiyayi to shi yasa kenan a nan amma da sharɗi shi wanda ya fasikancin in ya yarda ce na shi domin tana yi wa ai duk wanda take irin wannan ba shi dai bane saboda haka in bai karɓa ba shara ba ta bai raba ba shi saboda duk wanda take irin wannan hali to mafi yawa za ka same ta ba da mutum kaɗai ba kuma dama haka yake duk wanda ya yaudare ka ka san ya iya yaudare wani duk matar da kaga har ta amince ko aikata aikin banna da ita to karka ce ba ta aikata da wani kina ga kafa ya ɗari amma in har kai ka tabbata da cewar ka yarda ka ce da ka yarda ka karɓa naka ne kenan domin hakika in ka tabbata yanzu sai a gama karshe amma in ba karɓa ba a tilasta ka saboda ai ta hanyar banza ce amma haka da ba ta hanyar banza wace dole ka karba amma tun hanyar banza ce sai in ka yarda kenan wannan mas'ala za ku je lokaci malamai suna zuwa da ita duk da cewa lokaci a kai tsaye da suke bayanin zai tada mutane hankali kamar ya fita daga abin da mutane suka sani yawwa to lishin labarin
وعليه بيان مثل الاجتماع على مسألة الملاكية بالنسب ولا يجوز تقديمهم عليه عن كما لا يجوز استخدامه كقصد كقتل نسبة الإنسان الثانية شرعا ويجب على الجهات المختصة بمن ذلك وقبل عقوبات زادت عنه لأنه يمثل الاجتماع بين أعراض الناس وصحب الإنسان.
sai ke cewa wala yan tafi waladul mar'a illa bil li'an matar da take da miji ko bai wadda take da mai gida to lalle babu shakka duk da cewa ita baiwa da mai gida ba a li'ani tunda mai gida bai li'ani da baiwarsa amma ko ya iya kore abin da ta zo da shi amma in mace ce wanda take da miji ba yadda za ka kore ɗan da ta zo ka ce ba ɗanka ba ne sai da ni sai da li'ani in dai ba li'ani ba dukkan ƙarin dubara ka ɗanka ne saboda haka amma in kai liyani ka kore shi shikenan lihadisi sabiq saboda hadisin da ya gabata wal ahadisin liyani as-sabiqa da hadisan da suke magana akan liyani wanda suka gabata sai da irin wannan hanya wa alaihi saboda wannan fala yajuzu al-i'timadu al-basma al-warisiyya da halitta ba wancan basma da muka yi magana da za a aiki da ita a can wannan gurin da aka ajiye ka'idar ga wuraren nan to bai halitta aiki da ita fi na fi nasabi in za a kore nasaba kawai mu ce cewa wannan dan ai ba dana bane ko ka san mutane haka suke kawai dan gaga yaro zai shi magana ce ba dana bane ko ka kalle shi haka kawai ka ce ai wannan dan kawai ba dana bane yayi kama da ko kuma da kana shakku wani in har kana shakku kaga wani abu da yasa to ko zaka yi liyani to ga abin ya gara zai liyani sai iya da tabbas sai na da prop to saboda ka baka iya korewa kuma ba a zuwa ka je to aje a yi basma nan ba gwaninta ba ne yawwa yake cewa wala ya juzu takadimu wa alal li'ani yace bai halitta ba a gabatar da ita kan li'ani kama la ya juzu itikramu kama bai halitta ba a aiki da ita bi kasar ta'akkur min sihatil ansabi wajen tabbata ingancin nasaba asabita shar'an wanda a shar'ance ta tabbata an san an ɗaura aure da wannan da wanci kuma ce za a kore wani abu da ya zo na ɗa don saboda irin wannan kawai a ce a ɗaura nasaba a nasaba ba yi wa yajuzu al jihatul muktassa kuma ya wajaba ma ga hukuma ita ce ake ce a jiharatul muktarsa man azalika ta hana wannan in mutane ba suna yi a ɗau mataki a hana wa fardul uqubati zajira a ɗora mutane uquba ko kaso ko wani abu za a ɗora mutum na jiya na tara da zai biya don a tsawartar da mutane akan yin amfani da basma kawai don mutum ya ga yaro ce ainihin wani yaro ba ɗa ba na bane bai jin magana tana shi wani yana yaro baya jin magana amma kuma ya kore ya ce bai jin magana li anna fi zalika himayatan li aradin nas domin in aka yi hakan za a kare mutuncin mutane in ba haka wani a samu rikita al'umma yanzu misali sai wani kawai a gidan da ya ga yaro bai jin magana kawai dai aka ɗau basu masu ana auna ɗau basu aka ce ai ba ɗan shi ba yanzu wani shi ma zai ce a ni ma a je a auna ni ma duk gari ya rikice kuma kai ma duk jami kwai wani ɗiyan zai kwasa duka ya ce a zo dai a auna musu shi yasa aka ce dole a yi ba ga wanda suke yin wannan ba inda inda shari'a ta yin ra'ayi sai inda muka zana nan na baya ko yara a likita sun likita an haɗa ɗiyan mutane diya ko wani yaƙi ko wani abu mai kwana haka a nan ne za a aiki ba irin wannan ba وسونا لأنسابهم دن أكالي نسب المتالي نعم ولا ينتهي ولا بالأمة إلا بدعوى استغاثها بأن تهي سببها إنها آمنت وأعوذ بالله وإذا كنت يكون هذا الولد عبد وأبا لكم ولا تقوم هذه بسبب هذا الولد أم ولد لكم لأن الاستبراء كان بالقطع بعدم حملها في دماء سيدها السابق وهذا الخير ولا لعان أخرى لأن اللعان لا يدخل إلى الست بأخته كما سبق بيانه في فصل السابق.
طيب ولا ينتفي الول- ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها baka iya korewa ɗan baiwarka wanda kake kwanci da ita sai ka ce lalle ta yi isibra'i ma'ana wannan baiwar tawa bayan na bar kwanta da ita sai da ta yi al'ada kenan ka tabbata mata da ciki kuma yanzu ga ta zo da ciki to a nan in ka ce tabbas ka yi haka namiji eh, mutum da baiwarsa bai li'ani li'ani sai da diya wanda da baiwa kenan tun da baiwar ka ce kadai abin da ake so daga wajen ka ka tabbatar da cewar bayan eh, lalle ka bar kwanta da ita ta yi tabbatacciyar al'ada wanda ta tabbatar da ba ta da ciki to a irin wannan yanayi shi kenan yanzu wannan ɗa ba ɗanka ba ne me zai zama sai ka yi bi an yadda yi sayiduha mai ita mai gidan nata yi da'awar cewar an na hazaz ba da watsi lalle bayan ya kwanta da ita ta yi al'ada fahina izin ya kunu hazal wadda abdan lahu to yanzu wani ɗan da ta zo da shi ɗan waye lalle ba ɗan shi bane amma ko me bawon shi ne tun da ai shi ne mai mewa mai mewa ko bawa na wani kiran da baiwar da ɗanta duka na shi ne kuma ha'ilu a wannan hali kuma eh, yake cewa a hukunci na gaba kenan wala takunu hadha- hadhihi al-amatu bi sawi hadha al-walad ummu waladin lahu kuma wannan ba za ta zama ummu walada ba ai akwai ummu walad da muke magana a baya to ba za ta zama ummu walad ba tunda in ta zama ummu walad da bai iya sai da ta to tunda dai ba shi ba nashi bane wannan ciki kenan yanzu tana nan a matsayin ta na baiwa dan ya kwanta ta a baya wannan ba matsala tunda dai abinda dama aka ce idan mace ta samu ciki duk abin da ya nuna tabbas ciki ne ta samu ko bari ta yi to ta zama umar da inda na mai gida ne amma ita wani ai ba na shi bane kina yanzu haihuwa ba ta zama ta umar walad ba li anna sibra'a kafin lil qat'i haka ne ko bi adami hamliha yace domin isbra'inta ya isa ya yanke wata hujja da za ta ce ai ta yi ciki da shi mai gida bi adami hamliha kenan wani isbra'i da ta yi ya zama ya yanke tabbas kawai ba ta da ciki min jima'i sayyidi ya daga kwanta da mai gidan ta yi asabi ya hada alhaji wanda ya gabaci wannan al'ada da ta yi kuma wala li'ana bainahuma babu li'ani tsakanin mai gida da jabewasa kawai da ya zama bawa da shi da uwashi li'anna li'ana la yakunu baina sayyidi wa amatihi domin li'ani ba a yi tsakanin mai gida da baiwarsa كما سبق بيانه في الفصل السابق كما عندما كان بياني دي أبا نعم
وإن لم يكن قوله أي الولد الذي زوجته أو أحد منهن يمكن أن تلد أن تلد أمامه بأقل من ستة أشهر منذ وقت وقت وضعها أو امرأة إذا قل من ذلك منذ أحسن إجماعهم لم يلحقه الولد وأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فمتى وجدته بأقل من ذلك علمنا يقينا أن هذا الولد مريض فقد والأقل أن الزوج إذا كان بعيدا عن زوجته أو كان لا يدخل بها أو كان دخل بها وكان قريبا منها لكنه لم يدافعها أنه لا يلحق إلى البنت باستحالة فهمها to ya yi sai yake cewa mas'ala ta gaba wa in lam yumkin kaunuhu minhu ayin walal ladhi min zawjati aw amati yace idan yaron da ya samu daga wajen matarka ko daga wajen baiwataka wanda take wanda ka kwanta da ita ko matarka wanda ma an san mata ne tsakanin da namiji to idan ya zamanto wannan yaron aka ce bai yayiwa a ce nashi ne me zai kawo ce mis- mislu an tarida amatuhu ko zaujatuhu din ma li aqalla min sittati ashhur yace a ce ta aihu ƙasa da wata shidda yana ba dan kaman yanzu sai aka aka auro mace da ta zo ta kawai wata biyar da wani abu kawai sai aka ce maka naƙuda aka targi da ta aihe da wani ba dan kaman saboda ciki a kaɗan kinsa wata shidda abin da ya gaba kenan tun da zo aihu ƙasa da wannan to wani ba ɗanka bane haka nan komewa ce da kwanta ta ne zuwa yanzu bai kai mota shidda shi kenan sai ta wuce sai ta aihu saboda haka wannan ɗaba naka bane ai kuna fahimtar nan ko to shi ne ke cewa eh, aura liyakalla min zalika mun yake cewa munzu amkana ijma'u tunda tun lokacin da yayi haduwar tasu daga haduwar su zuwa yanzu kenan lam yalhaqu alwalad yace wannan da bai haduwa da shi li anna aqalla muddatil ham yace domin kadankin tsawon ciki shine sittatu ashhur wata shidda abin da ya gaba famata waladatu li aqalla min zalika duk lokacin da mace ko matarka ko baiwarka ta ahida ƙasa da wuta shidda alimna yaqinan mun sani tabbas anna hadha alwalad wannan da ta aiwa min gairi hadha alrajul ba da wannan ba da wannan namijin ba kenan wai ta nemi da ta zo da danta to mala yace wal aqrab dan ce kelma bi dai kusa anna zawja idza kana ba'idan an zawjatihi idan miji ma ya zamanto ya yi nisa da matar shi an yi daɗewa ba ta wasa ba aukana lam yadkhul biya ko kuma tun da aka ɗaura auren ba kwanta auren ba ko da tana gidanka ba kwanta auren ba aukana da kala biya wa kana qariba min ko kuma ka kwanta da ita kana kusa da ita lakinnahu ya ka shiga ɗakin nata lakinnahu lam yujamiha amma ka tabbata baka yi jima'i da ita ba kun kwanta da ita amma ba kai jima'i da ita ba kana tare da ita kullum to irin wannan la yulhaqul waladu bihi lizihalati hamli hamil ba za a hada mushi da a ce shi ne ba saboda bayya yi ai haka yanzu misali mutum ne baya na ya shekara biyar bayya ne sai mata ta yi ciki a kaga wannan an zana cewa ba na shi ba ko kuma mutum ya daula mushi aure da mata bai kwanta aure ba saboda haka bata tare ba ma sai ta aihu kaga wannan ba yi ce dan shi ne ko kuma daura mishi auren an kawo ta suna kwanci shi kudade da ita ma to tana yiwa iya da wata larura ba ba a sani ba tana kwanci yake da larura da jiya bai iya ma kwanta da mace sai ta kawai ta bayyana ciki to a irin wannan ma ko da yana kwanci shi kudade da ita a nan ba za a bashi ba cewar lalle ciki na shi ne saboda ya tabbata da cewa bai taba jima'i da ita yana irin wannan guri dole ba a ba shi faɗa to bismillah ba
أو كان الزوج ممن لا يولد منه من دون عشر سنين لمن يلحقه الولد الذي تقتل به زوجته وهو في هذا السن لأنه لا يمكن الوقت لا يمكنه الوقت ولو وقع لم يحصل منه إنزال لأنه لم يولد to yayi aw kana zawjun man la yu- la yuladu li mislihi yace ko kuma mijin ya zamanto irin shi ba a mishi aihuwa ba ya ne ne za a yi mutum ba a mishi aihuwa yace kaman duna ashir sini kamar wanda yake ƙasa da shekara goma yaro ƙasa da shekara goma bai samu amma in ya ɗora a goma ana iya samun ya samu ɗa amma ƙasa da goma ba a yi saboda lokacin magabata an samu wanda iya da shekara sha ɗaya ya samu ɗa shi ne ma ake cewa ɗan da uban kusa da juna abu labin abu bin asu yana shi ne saboda haka kenan daga abin da ya wuce goma abin da ya sama namiji yana iyawa da cewa mafi yawa balagar namiji daga sha biyar ne abin da ya kai sha takwas a tsakanin da namiji ke balaga to amma akan samu wani ya balaga shekara sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ko sha hudu amma goma abin da ya kasa ba balaga ko da gurin gurin jin daɗi da zaga yaro ya zama kwatkware ne ɗan ƙarami kuma shekarun yan kaɗan to ba zai iya samun nutufa a jikin shi a wannan lokaci to ya yi aka ɗaura tun da shari'a ta yarda a aure yaro ko da ɗan shekara bakwai sai a mishi aure sai aka ɗaura mishi aure wani shekara goma ko da iya kwanci da wannan mata in ta ciki ba ɗan shi bane saboda an tabbata ɗan shekara goma abin da ya kasa bai aihu amma kaga da aka ce layu na limisili ba ya zancen shekaru sama ba kenan anan namiji shekaru ba su hana aihu wata ga namiji lafiyar salau tana yiwuwa mutum ko da yana da shekara ɗari sai aihu namiji ne lafiyar salau mafi yiwuwa abin da sa kuke ga mutane in suka kai shekaru diya wasu aihuwa abubuwa ne kamar guda biyu suke sa haka in ma ya zamanto mutumin da ya shekara diya haka kamar ya kai shekara tamanin wasu saboda haka misali sai a ce matan na shi dawon zuwa sun kwan biyu to shi ba shi bane matsalar su ne matsalar inda lokacin da maza ka mashi matashi a aihuwa za ta abu na biyu kuma mafi yawan mutane idan sun kai wannan shekaru za ka samu rashin lafiya ta iya musamman yanzu da mutum ya kai wajen sattin sai gaji cutoci suna yi wa matsaloli da yawa yanzu mutane da yawa da kake gani wani mutum in ka ganshi wallahi kai tsammanin shi an shekara tamanin shi ko kaɗai matsalolin cutuna ne suke yawa ka san ita a duniya ba abin da yake kassara ɗan adam kamar cuta yanzu mutumin da kuke sa'a da shi idan rashin lahiya ta kama shi in irin wani manyan rashin lahiya ko diabetes ko tension wallahi in ya samu ɗan lokaci ɗan kaɗan shekara ɗan shekara biyu sai a yi tsammanin ya aihe ka saboda mai saboda rashin lahiya to mafi yawa idan mutum ya yi shekaru diya yakan samu rashin lahiya ita kuma rashin lahiya wata rashin lahiyar ba za ta koda da yarintarka ba za ta baka lahiyar za ka iya zuwa wani mace kwanta da ita ba to bare irin waɗannan manyan cutocin kuma suka gamu da 'yan shekaru daman ka shekara tamanin aka ce ga diabetes ga tension to irin wannan yanayi shi ne ke samu fiye ga an ce namiji bai aiki eh to amma in dai har lafiyar shi kalau yanzu ma za ga mutum ga shi rashin shi kalau ba shi da wani cutoci to tana yiwuwa yanzu ma an aka samu mace in dai ba tashi a ciwon za ta iya aihuwa to tana iya aihu shi yasa anan ka ga ba a yi magana ba ta mai ta shekaru manya amma aka yi magana ta ƙasa to in yaro ƙarami ne shi ma ba za a ba shi da ba li'annahu la yumkinu la yumkinu wadu domin mafi yawa aka ce zai iya kwanta amma an ya kwanta ba matsala zai iya walau wa tsaya lam ya hasul minhu inzani in ma ya kwanta matar da aka daura mutum da yaro ne to ba a samu wani abu na inzali ba daga jikinsa li'annahu lam yablug domin bai balaga ba amma ita kuma mace tana balaga ƙasa da haka ita mace tana balaga shekara tara abin da ya sama ita ba tana yata balaga duk da cewa su ma mata mafi yawa balagarsu daga sha biyu ne abin da ya sama mafi yawa diya mace tana balaga in ta kai shekara sha biyu abin da ya sama shi yasa in kun lura yanzu za ga yara wani suke sai md wannan kai ba sai md nake cewa ba wani suke cesium za ga rabin su alamar sun balaga kuma haka ne amma kuma ba kowace ba musamman ma wani suke da jiki mai lahiya haka za ga jikinta ta dan warware to tana yi irin wannan a same su kuma ko da ta dan warware a sha biyu ba wai dole bane shi ta ta san balaga amma da ita mace mafi yawa kawai in ta dade diya ta kai sha biyar in ta dade diya daga sha biyu mafi yawa amma kuma ana yi kasa har shekara tara ana iya yi shi yasa kaga kenan musulunci ya hana ba ana iya mata aure ko da a wannan shekaru ne babu laifi amma shi namiji sai da ya dora goma yake iya haka ta faru da gare shi to bismillah bala ya ce walhisi daddakeke namijin da aka daddake shi wanda da haka ake yi an azabtar da mutane a da haka za a kama namiji a daddake shi inda ake wa rago da daka ko na akuya da an daddake shi shi ke na kare kare sai a sake gira ma kawai da giranka ko yana zai kashi ba sai ya rika maka aiki a gidanka kamar cikin matanka yau shi ma da shi duka sun zama daya haka da ake yi musamman ma a sarakai a da kawai sai a daddake kadai da a bar shi kawai to mutumin da aka daddake shi huwa man qutiya khsiyatahu shine wanda aka yanke mishi marenansa guda biyu ko kuma aka daddake su aka aka bubbuge su suka zama to sun washi sun za su aiki wa baki zakaru amma gaban yana nan amma sai dai an daddake shi to wannan shi ma in aka ɗaura mashi aure ba zai iya da ba iya da wannan matsalar ba shikenan yanzu mata sai ta zo da ɗaya ce a ni ban da laya a daddake wani ki idan aka tabbata a daddake yake to ba dan shi bane kenan shi ma ba a ba shi ba idza hamala zawjatu lam yulhaq bihi ba a hada shi da nan ba a ba shi dan nan ba hamluha cikin nazabatu na shi ne li'annahu la yanzilu ma qadina don babu yanda za a yi namiji ya yi inzali in dai wa'annan abubuwa aka ce sun samu matsala shi yasa lahiyar namiji da asali mafi yawa daga nan da take faruwa hatta namijin da kuke ji ana samun wani lokaci rishin aihuwa da ake samun matsala to daga cikin wannan marainan ne ake samun matsala tunda su kullum suna da ka'idodin da ya kamata a ce suna na a haka tunda su tambera cikin su ba ɗaya ne bai sauka ko zahi ko rana ko ɗari kenan in yayi ƙasa da wani daga SK ba 36 bane in aka yi zahi da yawa in cikin zai dau zahi shine yake yin ƙasa ya nisanci ciki shine yake leto yayi ƙasa saboda kali zahin ciki ya ƙara mushi ya sama inda in yayi sama da wannan to wani abu bai iya rayuwa nan kenan ko da wani abu zai zo to ba zai zo shi ne a mace haka nan in ana ɗari kuma sai ya sama kuma dan ya rika jayarwa zahi daga ciki yana daidai wani tambura turkin na cikin sauni kaga kenan akwai akwai aiki wannan mutum ya karanta bangaren wannan mara sai ka yi mamaki yadda dan adam wannan abu ne mai musamman akwai wani littafi da aka yi aka buga shi a obaikan wanda yake dawa shi na wannan bangaren nan ne kawai na likitanci ne bangaren wannan in ka karance shi abin zai baka mamaki yadda dan adam yake duk gaba ɗaya da yadda ma ake duk yadda matsalolin ma suke faruwa ana samun ko bangaren mace ko bangaren namijin da buwai ta da nashin duk gaba ɗaya a komi a ciki akwai sau da haka kenan idan namiji ya zama to wannan wurin ya samu matsala to daga wajen shi ba za samu aiki kuma musamman matsala akwai wanda ana iya yi magani akwai wanda kaɗai mafi yawa da garaje a iya daidaita ta akwai wahala yanzu misali a ce kaɗai wajen bangaren tabera kin shi kawai ya zama to bai iya daidaita guri ɗaya bai yi ba in dai ba daidaita shi ba to ko ba zai yi shi yasa da yake dan matsayi wani nan saman nan ko ya saka wani lahiya ce kenan yana tafiya ne a yadda ka'ida take kare kare shi kullun a ɗaya ake so kare kare rage ba a san yayi sanyi diya ba san yayi zahiriya haka ake da kuma na'urar da suke tare da shi suke aiki da cikin dan adam to saboda haka kenan in shi ma namijin ya zamanto haka yake shi ma ba za a bashi ɗa ba ɗa ba na shi ina gwamna da tsaye daga nan doguwa ce da gani sai kaga da wajen fage wajen nawa ba ta karanta ba ta wuce tunani ba kawai eh da akwai wani abu guda ɗaya muna iya mu dan taɓa wani abu a cikin wani a karatu ɗaya wata gari a karatu ɗaya wace mutum wata gari ai ka ganda ko wannan masala kafin ta ƙare ai kuma muna iya tsaye daga nan amma a layin nasu ne yanzu kenan na gaba majibubu wanda aka yanke gaban shi ma shi ma aka gaba zai aihu ba to wannan su ne zamu gaba insha Allah to al-af'al muta'addiya li thalathati mafa'il
في ثلاثة مقاطع نعم هي أفعال في الأصل تنصب مفعولين ولا يمكن أن تتعدى إلى ثلاثة مقاطعين بدخول همزة التعديل عليها أو بتعديل المفعول وهي قرى أعلم نبأ أنبأ أخبر أخبر حدث سؤال الله كذلك يريهم الله أعمالهم أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخاسرين من النار نعم فالهاء بمريهم مفعول به أول أعمالهم مفعول به ثاني منصوب على نسب الباء حسرات مفعول به ثالث منصوب على نسب الكسرة لأنهم لم معنى بالسالب وقوله تعالى yayi yayi eh dai rabi ko yake ce af'alun muta'addiya li salasati mafa'il fi'illukan da suke ta'adda zuwa mafa'uli guda uku mun yi mai biyu ko yace hiya af'alun fil asali tansibu mafa'ulain da asali fi'illuka ne da suke yin wasali sama ga mafa'uli guda biyu su ma walakin yace sai dai amma yumkinu an tata'adda ila salasati mafa'il yana yiwa ta ketare biyu ta kai uku me yasa yace bi dukuli hamzati ta'diya in aka sa mata alhamza wanda take sa ai ta eh, ƙetaran sai ta sa ta ƙetara zuwa uku aw bi ta'di tilfi ko kuma fi irin kawai da kashi ba ma da alhamza ba kadai zai iya ƙetarawa ya kai mafa'il eh, ya ƙetara zai mafa'il guda. to he ma ne ya kawo su wayannan afa'alikin akwai ara ko ura duka ɗaya ne a'lam nabba'a aka ne ko anba'a خبر أخبر حدث مثل قول الله تعالى كما الله تعالى كتوى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بكارد لله yace to kazalika yurihim yace fala'u fi yurihim shine mafa'uli na farko yurihim ya nuna musu ga nuna ga wanda ya nuna kuma ga mafa'ulin a'malahum da yace mafa'uli ne na biyu gashi nan mansubu alamatu nasbi alfata sai na gaba kuma hasaratin mafa'ul bisal shine na uku gane ko hasaratin shine na uku kaga nan da fi'il ne ma sai ta'adda tun da kazalika yurihim Allahu akati yurihim kaga arab dan ta zo ta ita to saboda haka kenan na uku shine hasaratin alaihim shi ma gashi alama nasab shi كسر سبب الجمع مؤنث سالم نعم وقوله تعالى قوله تعالى إني كرم الله في كلامك قليلا والكاف مكتوب بأول هي الكاف المتصلة بالجن يراه ويريد والماء مكتوب بالثاني هي الماء المتصلة بالجن يريد قليلا مكتوب في ثالث منصوب وراه to yayi wa qawluhu ta'ala da inda Allah ke ta iz yurikahumullahu fi manamika qalila falkafu na iz yurika ga nuna ga kai da aka ce yake da aka ce hum maf'uli na biyu kaga ne yake ce kaga alkafu maf'ulun bi awwal yake ce almuttasila bil fi'li wanda aka sa ta da fi'li shine yurikahum wala ne yace yurikahum din nan da aka ce مفعول بإحسان شنو النبي المتصلة بالفعل إذا أن أكثر الفعل لا يريكهم الله قليلا لأكثر مفعول بثالث منصوب علامة نصب الفتح وكاكا أنا يا يتعدى لزوا مفعولنا أكو نعم ومثل أخبرت الطالب الامتحان سهلا الطالب مكتوب به أول مسؤول عن نفس الفتحة الامتحان مكتوب عن مسؤول عن نفس الفتحة سهل مكتوب به ثالث مسؤول عن نفس الفتحة
yake cewa wa mislu akhbartu talibal imtihana sahalan yace at-taliba maf'ul bi awwal mansub ala wajhi nasbi al-fatha al-imtihana shine maf'ul bi sani mansub ala wajhi nasbi shine al-fatha sahalan nan duka kaga zo ga maf'ul bi sani mansub ala wajhi nasbi al-fatha ga irin wanda zira masa da wani hudda ba to sai na gaba
مثل علم محمد الشمس سابعة محمد مكتوب به أول مسؤول عن نفس الفتحة الشمس مكتوب به ثالث مسؤول عن نفس الفتحة سابعة مكتوب به ثالث وأربعة وخمسين to kaga nan yayi ta'adda da alhamza yace a alamantu muhammadan shamsa sati'a yace na sanar da muhammad ko rana ta mutu yace muhammadan da yace na farko ba maf'ul bi awwal منصوب علامة نسبه الفتح الشمس مفعول به ثاني منصوب علامة نسبه الفتح yace sadi'a shine maf'ul bi salis mansubu shi wa alamatu nasbihi al-fatha to kaga wayannan kowanne yana ketara zuwa salatatu mafa'il ken daga wani yana ta'adda da fi'ilin kanshi wani kuma yana ta'adda da alhamza saboda haka kenan asalin su ma masu bibi ne amma kuma wani lokaci suka iya zuwa ga haka ina ga Allah da subhanahu wa ta'ala shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi eh in yi balaga ku kwane-kwane shi da mutum ya balaga kwane shi ke nan kare da shi a kayyade shi yasa ai wanda kuma bai balaga ba ko da ya kai shekaru kuma ya nuna hausa ba kuma lokacin da aka yi wannan da zai tukan nan ba haka sai aka yi aka yi sa da kuma yi kure da aka zarta za ka yi su hukuncin da aka yi duk wanda ya balaga a kashe shi sai aka kamo duk wanda ya balaga hukuncin kisa sai aka shiga layin nisu ake to da aka zo kan yara sai dole su yi handi ba shi yanzu babban mu zai duka wanda ke cikin masalacin babban azza ta yara to sai aka zo da yara da yau sai aka yi tun da yara da ke yanzu da ya za su yi dole handi ba za ce nan dole sai a diba ya ga wanda alamar cin rai ga ya balaga sai a shiga da shi a diba wani diba in an ga balaga kawai suke da sai a yi sai aka yi wasu yaran sa'annin juna da juna wani bahi ga girma amma da aka daga shi bashi da gashi a jikinsa shi kuma da gashi sai a kashe shi shi kuma wanda shi ne wani kiwon labar sai da aka daga ba gani Allah zan bari da to kaga ba daga ba shi kaga da bai aka yake da balaga aka yanke kenan shi malalar takalif shi ne balagar ba duk da cewa da muka cewa a shekara goma ba wani abu da aka cika samu a kadai ana iya samu lokaci lokaci ram ya ci mutane misali da za ka tara yara ɗari to sai an sa za ka samu ɗaya wanda ya balaga shekara goma a ɗari ko ɗari biyu ma amma kuma wani lokacin za ka samu kenan abu ne wanda samu a cikin jama'a yana da wahala amma ana samu tun da ana samu dole a je hukunci tun da kan shafa kenan mafi yawa za ga namiji inda zai balaga mafi yawa kawai sai ya kai sha biyar mafi yawa da wuya ga yaro a shekara sha hudu kuma ya balaga kuma ya kai sha biyar abin da ya sani amma ana iya samun duka tsakanin tun da goma da abin da ya kai abin da ya dora da goma abin da ya sani.
Akramu kallahu dangane da masalar da ta gabata idan mutum ya yi ikirari cewa mace da ta haihu ɗana shi to ya ne kuma bangaren abin da ya shahi gado a shari'a da akwai sabanin masala.
dan shi ne malamai suke sabani jiya da wasu ne suke malamai ta suke babban shi
ko da kuma ba da ta suke tun da yau kwanta da wanda take kwanta da ta sai shi mahaifin ya yi da shi ba matsala ce da sabani suka ce a kada tun da yau kwanta a ko da an gama shi da yaro ya tabbata na shi ne amma wajen gano da ya gano shi sabani ba ko suke yaro shi sa idan ji yin mai matsala saboda yin sabani ya gano shi kuma ka fangar da wanda sabani
ko kuma wala akwai kawo da rashi a kan wani.
Shi in duka duwanda musamman wani hadisi da aka mana abu. Alƙur'an da abu ka buka gani ba a nan shara ta ba. Ina ka bashi daga ba da da musamman yanzu ba zai mata saboda ai kuma fiye da tsaye suka zo su kuma gama ta kwata su ba shi da su. Wanda ya haɗa shi. Sai dai ai kuma haɗarin da yake a nan. Mun ce kamar da abin da yake da garaje mutum a yanzu mutum da sai kuka saba da ta ta hanyar ɓanna a ce wani abu ya faru da garaje mutum kai tsaye gaya masa kuma ita wace ra'a ce samu da baka musa ko da ka yi kaza da wata tun da ita ai shi gudun kowa ce ba shi ai ba zan kuma da aka ce tun da shi wani da ta tafi da in dai ba wani abu ka gani ba yi ba aka ce shara ta yi amma shi ko wannan damun ba za ce yanzu ciki ba a zama ciki ba ke nan kaga in ba ka yarda ba kuma hankali da mutum don kaga ai ba za ka yi mata garaje ba da irin wannan yanayin
wanda ya rage wata shida da kwana kamar goma ko wata biyar da kwana ɗaya wata shida da kuma kwana goma ko sha biyar.
duk gaba da sai ya cika tir shida in ya rage ma zai ce ko kwana biyu rage ba aka ɗaya tunda abin da yasa a cikin alƙur'ani Allah ta rage cewa wa hamdu wa bisalu salasu wa sha can kun yi cewa walwalidatu yudina auladahunna hawlaini kamilai don Allah ce da cikin yaro da yaye shi ya ce wata talatin can ku sai ke cewa walwali da su matan su tayi a da su share ƴaƴansu shayarwa cikakka ya ce cewa shekara biyu cikakka shekara biyu wata nawa ne shirin da hudu to a talatin yanzu nawa ne Shekara shida.
shida wannan shida shi ne babu kasar shi domin shi yasa ne ake samun matsala da wannan wajen da sai ka ga mutane da sun gane su a cikin kuma gaskiya